أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna goma ga watan jima'ad al-akhirah hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 miladiya na da 2023 sati wancan wanda ya gabata mun kasance mun kare babi na goma sha hudu za mu tashi insha Allahu kan babi na goma sha biyar kamar yadda malam yake cewa babu ƙaunullahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir malam da ya ambaci wannan aya kala sai ce kalal musannif rahimahullah babu qaulullahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir da yazo kalkashin sharhin wannan aya kala hatta idha fuzzi'a an qulubihim ay zala al-faz'u anhum lokacin da tsoro ya huta daga ya bar mala'iku dalilin sun ji wahayi na Allah maɗaukaki. Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Umar da Abu Abdurrahman Sulami da Imamu Ash-Sha'abi da Hassan da waninsu haka suka fassara wannan. Hal hatta idza fuzzi'a an qulubihim ay zala al-faz'u anhum tsoro ya huta ya rabu da su وقال ابن جرير ابن محمد بن جرير الطبري وان رحمه الله تقار تبتا غري شي ke cewa قال بعضهم وان شاشن malamai suna cewa alladhi fuzzi'a an qulubihim almalaika wa'anda aka yayi musu wannan tsoro daga cikin zukatansu sune mala'iku qalu suka ce wa inna ma fuzzi'a an qulubihim من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي an yaye musu wannan tsoro daga zukatansu dalilin su ma da suka yi sababin shi shine sauraron magana Allah madaukaki da suka ji lokacin da Allah madaukaki yake yin wahayi ga Jibril alaihi salam wa qala ibnu atiya ibnu atiya yake cewa rahimahullah fil kalami hazfun a cikin wannan magana akwai wani abin da aka shahi ya dullu alaihi zahiru wanda zahirin siyakan iya nuni a kan shi ka annahu qala kai ka ce ya ce wahum walahum shufa'a'un kuma mala'iku su ba masu ceto bane da karan kansu kama ta zumun kamar yadda kuke rayawa antum ku bal hum abadatun muslimuna abada rade cewa su masu bauta ne musulmi ne har abada masu miƙa wuyaye zuwa ga Allah madaukaki ya'ani mun kaduna kawo tafsirin shi cewa mutane ne masu jayuwa ya zuwa ga umarnin Allah madaukaki da dokokin shi hatta idza fuz'a an qulubihim wal muradu al mala'ika ala makhtaruhu bin jarir at-tabari rahimahullah wannan kuma abu abinda imam muhammad bin jarir tabari rahimahullah ya zaba daga cikin maganganun mutane su wane ne ake nihi da wani shi قال محمد بن كثير محمد بن كثير رحمه الله yake cewa a cikin tafsirin shi wa huwa al-haqq alladhi la miryata fi wannan shine gaskiyar da babu kokonto a cikin ta li sihhati al-ahadith fihi wal athar dalilin ingantal hadisai da suka zo a cikin wannan ma'ana da guraben maganganun sahabbai da wanda suka biyo su baya وقال أبو حيان أبو حيان كي تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة yake cewa hadisai da yawa sun zo sun bayyana akan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan faɗa Allah maɗaukaki da ya ce hatta idza fuzi'a an qulubihim ya ce wannan sun zo ne a cikin mala'iku a kan mala'iku ila sami'atul wahya ila jibril bi amrillahi bi idan suka saurari wahayi ya zuwa jibril da umarnin Allah madaukaki sami'at ka jarri silsilatin silsilatul hadid ala safwan suna jin wannan wahayi kamar ƙaran sarƙa da za a ja ta a kan dutse mulmulalle yadda sarƙa in an ja za ta yi za ta yi ƙayin wannan ƙara dutse wanda yake mulmulalle ko tablaka fatafu za'u inda zalika ta'aziman wa haibatan sai su zabura su suma tsoro ya kama su dalilin wannan abƙara da suka ji na wahayi saboda girmamar da Allah maɗaukaki da haibata Kala ya ce, wa bi hadal ma'ana da wannan ma'ana ce, min zikirin mala'ikati fi sadar aya, aka ambaci mala'iku a farkon wannan aya, tattasiku hazihil ayatu alal'ula, wadda wannan aya tana haɗuwa da waccan ta farko, wa mallam ya shi'ur annal mala'ikata musharun ilaihim min awwali kaulihi wanda kuma baya ganin cewa mala'iku su ne aka yi nuni da su min awwali kaulihi a farkon faɗa Allah maɗaukaki da ya ce, Allazina za'amtum, wa'anda kuke rayawa, lam tattasin lahu hadhihi aya bima qablaha wannan aya ba ta sadu ba da abin da ke gabanta wanda ya tahi a wancan ra'ayi. Qawluhu qalu madha qala rabbukum fada Allah madaukaki da yace menene ubangijinku ya fadi yace walam yaqulu madha khalaqa rabbuna basse ba menene ubangijinmu ya halitta walau kana kalamullahi makhluqa malan ci da dai magana Allah halitta ce laqalu madha khalaqa da ce mene Allah da mala'iku sun ce mene Allah ya halitta amma saboda magana Allah ba halitta ba ce ba sifa ce ta Allah maɗaukaki sai suka ce ma za ƙala rabbuku menene ubangijin ku ya faɗi intaha a nan maganan ta ƙare min sharhi sunan ibn majaha daga sharhin ibn majaha rahimahullah wa mithluhu alhadith kwatamcin wannan hadisi ma za ƙala rabbuna ya jibril menene ubangijin mu ya faɗi ya jibril وامثال هذا في القران في الكتاب والسنه كثير kwatance irin wannan magana a cikin alkur'ani mai girma sunnonin mazala sallallahu alaihi wasallama ingantattu da yawa ne qauluhu fada Allah madaukaki da yace qalul haqq Allah ya faɗi gaskiya ai qalu qala Allahu al-haqq suka ce ai Allah ya faɗi gaskiya wadhalika wannan kuma li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iku domin idan sun ji wahayi ka magana Allah madaukaki sai a somar da su thumma idza afaqu idan suka falka daga wannan su mata su akhadhu yas'alun sai su fara tambaya fa yaquluna madha qala rabbukum mi ubangijinku ya fadi fa yaquluna qala al-haqq sai su ce ai Allah ya faɗi gaskiya ne qawluhu wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki al-kabir mai girma ulul qadri daukaka ta gulgudu ta kaddara wa ulul qahri daukaka ta rinjaya Allah ya rinjaye komi da ɗaukaka shi wa uluwu zat Allah ya ɗaukaka da zatin shi falahul uluwul kamil Allah shi ke da ɗaukaka cikakka wadda babu tawaya tare da ita alkamil min jami'il min jami'il wujuh cikakkan ɗaukaka ta ga dukkan ɓangarori kama kala abdullahi bin al-mubarak kama yadda abdullahi dan mubarak wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi lamma qila la lokacin da aka ce mishi bimaza na'rifu rabbana da me za mu san ubangijinmu qala yace bi annahu ala arshihi ba'inun min khalqihi muna sanin shi kan cewa iyakan al'arshin shi ya sha bamban da halittar shi abiban halittar shi tamassukan minhu bil Qur'an kuma wannan yayi riko ne da alqur'ani mai girma li qaulillahi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai yawan rahma ya daidaita ne akan al-arshi thumma stawa 'ala al-arshi ar-rahman sannan kuma ubangiji mai yawan rahma ya daidaita akan al-arshi قال في سبعة مواضع من القرآن وأن استوائي نا الله يازو أولا لغدا بقوي نا القرآن مي جرما قوله الكبير مي جرما الذي لا أكبر منه وأن باب وندي هي الله مدوكي ولا أعظم كما باب ما في جرما الله مدوكي تبارك وتعالى وأن البركتين سكي ويتا البركتين سكي ويتا وتعالى يدوكي lafazi da yake zuwa kabir al-akbar iya zuwa ne kan siga ta mubalaga alhali wannan ma'ana ana nihin mai girma domin babu wani Allah kuma bayan Allah barantana a samu karami a samu mafi girma a samu babba a samu mafi girma kamar bayan da fir'auna yake cewa ba ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda ya zama to mafi girma na'am Nam kammi. قال في عون المعبود وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة وأن آية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ما نيتي وأن آية tana yanki jijiyoyin shirka da al'amura guda hudu. Al'ula awil awwal abu na farko, annahum la yamliku na mithqala zarratin min Allah. Ba su mallaki ba daidai kwaye zarra daga Allah tare da Allah maɗaukaki, ba mulkinsu ba ne ba halittarsu ba. Wallazi la yamliku mithqala zarratin fi samawati wala fil ard la yanfa'u wala yadur. wanda baya da iko bai mallaki ba daidai ƙwayar zarra a cikin sammai haka ko a cikin ƙasai to baya da baya iya amfanarsuwa kuma baya iya cutarsuwa fallahu ta'ala huwa alladhi yamlikuhum wa yudabbiruhum wa yatasarrafu fihim wahda Allah madaukaki shine ya mallake su shine yake jujjuya su yana jujjuya da abin da ya so shi ke jujjuya al'amura a cikinsu shi kadai abu na biyu wanda ya yanke ya katse jijiyoyi na shirka faɗa Allah maɗaukaki da yake cewa wama lahum fihi ma min shirk qala aifis samawati wal ard Allah baya da wani abokin tarayya a cikin sammai da ƙasai أي وما لهم شرك مثقال مثقال ذرة في السماوات والأرض Allah baya da abokin tarayya a cikin halittar daidai gwargwadon zarra a cikin samai da ƙasai. Abu na uku, kauluhu wa ma lahu min kitmir. Wannan tafsirin wancan aya ce. Na'am wadda ta riga ta gabata. Amma Malam ya yi ta'aliki akan wannan aya hatta idza fuzzi'a an qulubi. nam wala abu na uku kenan wazahir al-mu'inu falaisa lillahi mu'inun min khalqi az-zahir wanda zai taimaka mataimaki wanda zai agazawa wani akan abin da zai aikata shi kuma Allah madaukaki baya da mataimaki bal huwa allazi yu'inuhum ala ma yanfa'uhum bari Allah shine mai taimaka musu a bisa abin da zai amfane su li kamali ghinahu anhum dalilin kamala ta isasshe game da su Allah ya ishi baye shi bayya buƙatar bayi su agazawa su agaza mushi da wani abu illa liman azina la sai ga wanda Allah madaukaki namu ghinahu am wa dararat wa daruratihim ila rabbihim fima qalla wa kathura min umuri dunyahum wa ukhrahum haka da buƙatuwarsu larurarsu ya zuwa ubangijinsu a cikin abin da ya karamta ko ya waita na al'amarin duniyarsu da lahirarsu mabukata ne zuwa ga Allah madaukaki Allah duka wannan ta'aliki ne akan waccan aya na'am na'am qala wa abu wa ghayruhum qala dhakarahu ibn mas'ud min iddati turuq wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ya ambata kan wannan tafsiri da ya ce ai zalal fazu anhu ya ambato shi daga an samu wannan tafsiri daga abdullahi dan mas'ud daga hanyoyi daban-daban wasaka bi sanadi hadith abi haditha abi huraira kuma ya koro da sanadin shi hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi allazi akhrajahu al-bukhari wanda imam al-bukhari rahimahullah ya fitar da shi al-ati ba'da sifatihi ba da safa wanda zai zo bayan wannan shayi waƙad ƙalar bukhari fi tafsiri suratul hijir imam bukhari ya faɗi a cikin tafsiri suratul hijir an ali bin abdullah daga ali dan abdullah ƙultu lisfiyan ya cewa na cewa sufiyan bin imam thauri inna unasan rawa anka an amr عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ فزع بضم الفاء yace wasu mutane suna rawaitowa daga gare ka ka samu wani hadisi daga amur daga ikrima daga abu huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare su annahu qara'a ya karanta fuzzi'a bi dammil fa da yiwa fa damma warra da ra al muthaqqala fuzzi'a wanda ra aka mata shadda almuhmala wadda ba ta da ɗa kinan furri'a ba fuzzi'a ba mun gane a wannan kira wa bil ghain al mu'jama da ghain ga wadda aka mata ɗa fa qala sufyan hakaza qara'a amr wa ya'ni bin dinar yace haka ibnu amr amr dan dinar ya karanta fala adri sami'ahu hakaza amla yace ban sani ba ya saurari ya yi shi haka ko kuma a qala al-hafiz imam hafiz yace wa hadhihi al-qira'atu ruwiyat 'an al-hasan wa qatada wa mujahid wannan ruwaya an samo ta ne qira'a wannan an ruwaito ta daga hasan da qatada da mujahid wa farra wa qira'atu al-mashhura bizayn wal 'ayn al-muhmala qira'a shahararra ita ce wadda ta zo fuzzi'a da zai da ain wadda take da ba ta da da ba ghairi ba wa qara'aha bin amir mabniyan lil fa'ili ibn amir ya karanta ta akan mabni lil fa'il wanda ba san wanda ya aikata ba fuzzi'a wa ma'anahu bizai wal ain wal ain muhmala adahasha al fazu anhu tsoro ya huta daga gare su wa ma'anan lati birra wal ghainil mu'jama wadda ta zo qira'a da ra da ghain wadda take da diya zahaba an qulubihim mun gane ko inan furriga in wacce an dauke ta wannan kuma fuzzi'a inan wadda tsoro ya ya fita daga gare su mahala fiha a cikin abin da ya ya shiga cikin ta na'am تعليق نبي قال قال أبو حيان ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها دليل هكا malaman tafsiri su tsaya kan magana guda ba wancan ya faɗi waccan wancan ya faɗi waccan magana قال المؤلف رحمه الله في الح- في الصحيح يا زو أتكن صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce idza qada Allahu al-amra fi samai idan Allah madaukaki ya hukunta al'amari da a sama yayi umarni darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'ana li qawlihi sai mala'iku su bubbuga hukahukansu saboda kaskantar da kai ga Allah maɗaukaki Ubangijinsu, dalilin wannan magana. Ka annahu silsilatun ala safwan kai ka ce sarƙa ce ƙaran sarƙa ne da ake sha akan tablaka, yanfuduhum zalika wannan magana tana shiga cikinsu, tana kutsawa cikinsu. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka fitar da tsoro daga cikin zukatansu qalu sai su ce maza qala rabbukum menene ubangijinku ya faɗi qalul haqqa za su ce gaskiya ne wa huwa al-aliyul kabir na mala'ikun da jibril alayhi salam wanda Allah madaukake bai kaddara mushi ba wannan suma za ce musu ai ubangijinku ya faɗi gaskiya kuma shine madaukaki mai girma fa yasma'uha mustariqu sam mai sata saurare sai ya ji wannan magana shine shedan wa mustariqu sam' hakaza ba'duhu fawqa ba'd kuma shi kuma satal wannan wahayi haka yake sasan shi iya bisa shashi mun gane ko wasafa wasafahu sufyan bi kaffi sai imamu sufyan ya kamantar da wannan yanda aljannu ko shaydanne suke hawan junansu kala ya gama hannun shi haka fa farraqaha wa baddada baina asabi'a ya raba su kuma ya raba tsakanin yatsotsin shi la'alla ya zama to haka ya rarraba yanda za su hau juna fa yasma'u al-kalima fa yulqiha ila man tahtahu wanda yake sama can sama sai saci wannan magana sai je hutai zuwa wanda yake kasar shi thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu shi kuma nabiyin halau sai je hutai zuwa wanda yake kasa da shi na uku hatta yulqiha ala lisani sahiri aw alkahin har sai shedan ya dauko wannan magana ya jewa ta amsa bakin dan sihiri ko kuma boka a wannan lokaci shine magana ɗaya ta gaskiya sai sai cakuda ta da ƙarya gumiya tara da tara sai wanda gaskiya guda yayi ƙarya ɗaya ɗari ba ɗaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fa rubba adrakahu shihab qabla an yulqiha mai yiwa tartsatsi na tauraro wanda zai kona shi ya riske shi gabanin ya jehawa shi wannan sadan dan sai mai musihirci ko kuma boka sai zamanto wannan tauraro ya kona shi wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani lokaci zai iya sa bai same shi ba sai jeho wannan magana a bakin a halshen boka ko ɗan sihiri gabanin wannan tartsatsi ya iske shi fa yake zai ma'aha mi'ata kadhiba sai da wannan magana sai yi ƙarya ɗari da ita fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza mai zuwa wajen boka ko ɗan sihiri an ce mai bokanci haramun ne ƙarya ce sai ya ce yo ai ba ya faɗa mana kaza da kaza ba kuma ya kasance abu kaza da kaza ya kasance shi kuma bai san ba sai da yawa wannan irin wannan abu wajen mutum ɗari ƙarya ce bai tabbata ba shi an yi katari da abin da ya samu na wahayi sai zamanto ya tabbata kuma sai a yi riko da wannan magana ba a waiwayawa baya akan cewa yawa mutum ɗari irin wannan ƙarya kuma abin bai tabbata ba fayusaddiqu bidhalika fayusaddaqu bitilkal kalima allati sumi'at min as-sama' sai mutane su gaskatar da shi da wannan kalma wadda aka jiyo ta daga sama malam da yazo cikin sharhin wannan hadisi qala qawluhu fi sahihi ay sahih al-bukhari da yace fada shi da yace fi sahih a cikin sahih al-bukhari wannan imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin tafsir qawluhu illa man istarqa as-sam'a da suratul hujur ya ambace wannan tafsiri ne daga cikin suratul hujur wa fi tafsir suratul saba wa ghairi hadaini al-mawdu'ain da wasu wurare daban a cikin wannan wurare guda kuma bayan wuraren wannan guda biyu kana haddathana ali bin abdullah haddathana sufyan bin uyayna haddathana amr bin dinar an ikrima an abi hurairah radiyallahu anhu ya ambaci hadisi rawahu muslim wa abu daud nahu hadha haka imamu muslim da imam abu daud sun rawaito wannan kwatamcin wannan hadisi qala qawluhu idza qada Allahu al-amra fi as-sama ay idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhihi ila jibril idan Allah madaukaki yayi magana da umarnin da yayi wahayi ya zuwa da shi yayi wahayi ya zuwa jibril bima aradahu da abin da ya so shi Allah madaukaki kama sarraha bihi fil hadith al-ati kama inda ya bayanin shi karara a cikin hadisin da zai zo gaba wa kama rawa sa'id bin mansur kama yanda sa'id bin mansur wa abu daud da abu daud wa ibn jarir da ibn jarir an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi idza takallama Allah bil wahyi idan Allah madaukaki yayi magana da wahayi sami'a ahlus samawat silsilatan kajarrin silsilati min as-safwat mutane wanda suke sama mala'iku afwan wanda suke sama za su ji wannan wahayi a matsayin kamar sarka da ake janta akan tablaka warawa ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito da shi da ibn mardawai عن ابن عباس دغ عبد الله بن عباس وان يرد الله تقار تبتا غري قال لما اوحى الجبار الى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من الملائكه ليبعثه بالوحي lokacin da Allah madaukaki mai girma yake yayi wahayi zuwa Muhammad wanda tsira Allah da aminci Allah su kara tabbata a gare shi da'ar rasul min mala'ika sai Allah ya kirayi wannan manzo daga cikin mala'iku shine Jibril alaihi salam li yab'athahu bil wahyi domin ya aika shi da wahayi zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa sami'at al mala'ikatu sawt al jabbar mala'iku sai su ji muryar ubangiji mai girma ya takallamu bil wahyi iya magana da wahayi falamma kashafa an qulubihim lokacin da aka yayi daga zukatansu wannan faza a kenan tsoro sa'alu amma qala Allah yarhamukallah sai su tambaye game da abinda Allah madaukaki ya faɗi fa qalu alhaq sai su ce gaskiya wa alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan kuma sun san cewa Allah bai ya faɗin wani abu sai abinda ya zama to gaskiya ne qawluhu darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ay liqawlillahi ta'ala mala'iku sun buga huka-hukensu suna masu a ƙasƙantar da kai dalilin faɗa Allah maɗaukaki. Ƙalal Hafiz, Imam Hafiz ke cewa, Khuda'anan bi fatatai, khada'anan da fataha guda biyu, minal khudu'i daga khudu'u ƙasƙantar da kai, khada'an, wafi ruwayata bi zammi awwalihi, khuda'an maimakon khada'an. وسكون الثاني ثانيه خدعان ميمكن خدعان kenan luga guda biyu ce wa huwa masdarun bi ma'ana khadi'ina masdari ne wanda ya dauko da wannan khadi'ina nam qawluhu ka'annahu silsilatu silsilatun ala safwan fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka ce sarka ce ake ja akan tablaka ai كأن الصوت المسموع أن الصوت المسموع سلسلة عن صفوان على صفوان كي كاتي وانا مريا مريا تيتا كاراني نسركا أكن تبلكا وهو الحجر الأملس شيني دوسي وانا دي كده سلبي شيني دي تبلكا قوله ينفذهم ذلك وهو بفتح التحتية yanfuduhum maimakon yanfuduhum yanfuduhum da yi wa ya wadda aka waɗiya ƙasa fataha wa sukunun nun yanfud awa nun sukun wa dammil fa fa awa fa damma yanfu nam wa zalul mu'jama kuma zal ta zamanto mai da ba dal ba wa zal zalika ay alqawl wannan magana za ta kutsa cikin su ta shige su wa damir fi yanfudhuhum lil mala'ika damir kinnan hum iya komawa ne ga mala'iku ay yanfudhu zalika alqawlul mala'ika wannan magana tana kutsawa a cikin mala'iku ai yakhlus zalikal qaul wa yamdi fihim sai huce cikin su hatta fuzzi'u min sai zamanto har sai in mun dauki wancan tafassara har sai sun suma dalilin wannan magana ko kuma har sai in an yaye musu wannan suma da suka yi wa inda bin mardawai min hadith bin abbas ya zo a wajen imam mardawai daga hadisin abdullahi da abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su fala yanzilu ala ahli sama illa su'uku wani wahayi bayya sabka ga wanda suke sama su ji wani wahayi face sai sun suma kazalika wa inda abi daud wa ghairi haka nan yazo a wajen imamu abu daud da wani shi marfu'an suka dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماع الدنيا سلسلة كجر سلسلة على الصفوان إذن mutane wanda halitta wanda suke sama su ne mala'iku suka ji magana Allah maɗaukaki silsila ka jarri silsila za su ji ƙara kamar yadda ake jin sarka ala safa absa tablaka fa yas'uqun sai zamantu sun suma fala yazaluna kadhalika basa gushewa su mammai hatta ya'tihum jibril har sai jibril ya zo musu alhadith hadisin na da tsawo mala ya takaita shi akan qawlu hatta idha fuz'a an qulubihim taqaddama ma'ana mala yace magana tafsirin wannan ya gabata qawluhu qalu madha qala rabbukum qalu alhaq ay qalu qala allah alhaq alimu annahu la yaqulu illa alhaq wannan ma ya gabata qawluhu fa yasma'uha mustariqu sam ay yasma'u alkalimata allati qadaha Allah ana jin mai satan magana zai ji wannan maganar da Allah madaukaki ya hukunta ta wa hum shayatin yarkabu ba'dhum ba'dha sune shaydanai wanda suke shashin suna hawa shashi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan وفي صحيح البخاري يزود أتكل صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا دقى عائشة أم المؤمنين ودي الرأى لا تكار تفتا أقريت أقريت تدن تدنغن وانا مقرع يزوى مزالة صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في الآناء ملائكو سنا سبكا سنا سبكو وادق صورور وادق تنسما وهو الصحاب شيني قلقجي وتذكر الأمر قضي في السماء sai sa ambata wani al'amari wanda aka hukunta shi a sama fatastariku shayatinu sam sai zamanto wannan shaidanne sun saci magana wannan fatuhihi ilal kuhan sai ta yi wa bokaye wahayi da shi qawluhu wa mustariku sam da yace wannan mai sata saura mai sata magana hakaza wasafahu sufyan bi kafi haka imamu sufyan ya kamantar da shi da tahin hannuwan shi ay wasafa rukuba ba'dhum rukuba ba'dhum fawqa ba'd ya kamantar da yanda shashin su suke hawa akan shashi wa sufyan huwa ibnu uyayna sufyan kinna ibnu uyayna ne ba sufyan al-thawri ba mun gane ko abu muhammad al-hilali al-kufi wanda yake da ana mai alkunya abu muhammad al-hilali nisba ce zuwa banu hilal al-kufi mutumin kufa thumman makki thumman makki sannan yayi zama a makka thiqatun hafiz mutum ne wanda ya zamanto mahardaci adili idan malaman hadisi suka cewa mutum sika ne ana suna nihin cewa wannan mahardaci ne idan ya hardace abu bayya bayya mance shi sannan kuma adali ne faqihun malami ne imamun shugaba ne a ilimi hujja halla wani wasafi ne daban idan suka cewa mutum hujja ne to gagarba dau wanda ya zamanto ya isa dalili ta abinda za ka tambaye shi zai kawo ma dalili a kan shi mata sanata 98 wa mi'a ya rasu hijira tana da shekara 198 walahu ihda wa tis'una sana ya da shekara goma tara da ɗaya qauluhu faharrafaha da yace sai su canza ta bi ha muhmala wa ra'in mushaddada kinan da ha wadda ba ta da ɗaya fa ha ba fa ja ba kuma ba ba fa ha ba wa ra mushaddada kuma da ra wadda aka mata shadda wal fa sannan fa ta biyo baya qawluhu wa baddada ay farraqa baina asabi'i ya rarraba tsakanin yatsotsin shi ina ga lokaci yayi za mu tsaya akan wannan gaba abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk